إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تو- اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga wata na shida hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1442 yayi daidai da biyar ga wata na biyu miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2021 yan uwa barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan tv da rediyo na bonferai inda muke haduwa da ku kowane sati kowace kowane rana ta juma'a tare da shehin malami shek abdulmalik hamis yake gabatar muna da karatu na mustalahat to idan ban manta ba satin da gabata malam ya yi karatu kan alkira'a to ina tsammanin so matabi ne wani alkira'a an yi alkira'a na daya yau za mu tashi alkira'a na biyu insha Allah ta'ala akan makala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai da ake kira bonferai a nan birnin yabai babban wato babban birni na kasar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wato lokaci kuma a wannan wurin kamar yadda muka sani dukan ranar juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma muna gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba daya Eh, a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na alqira'a a wannan sati mun so mu yi shimfiɗa da shi kuma muna ganin tana yiwa abin ba zai yiwa ba na'am shi yasa sai muka mayar da shi alqira'a na biyu don saboda a dan samu abubuwa masu muhimmanci sosai kuma ba tare da wato gaugawa mai abin nan ba sosai na'am da haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Amin.
kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sabu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin ya rabbal alamin to kafin mu shiga cikin maudu'in mu akwai nukta guda biyu da nake son in dan ce wani abu kafin mu shiga cikin maudu'i na alqira'a na'am nukta ta farko shine cewa an yi satuttuka da dama ba a ganin malam salihu Na'am.
yana hayowa to kaga eh, ya kamata mu dan yi ishara zuwa gare shi malam salihu dai ba rasuwa yayi ba ba mutuwa yayi ba lahiyar shi kalau yana da ran shi illa wani dan uzuri ne ya gitta na'am wanda baya samun zuwa cikin lokaci na'am to shi a dalilin da yasa sai malam salihu baya zuwa amma malam salihu yana nan na'am yana da ran shi kuma babu wani matsala da ta faru illa dai harka ce ta dama ta rayuwa na'am dan na san ko da wasu su yi tambaya ba abin zai tsaya musu ga rayuwa Gaskiya.
ya aka aka samu canji haka gaskiya gaskiya abu na biyu kuma kan hadisi da muka kawo wajen can ismullahi al'azam waɗansu malamai sun faɗa cewa hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda ya zo allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak na'am to kulli ismin kaga ismul a'zam zai shiga ciki kenan in kai amfani da ga addu'a wato kayi tawassuli ismullahi al'azam yana daga cikin yana cikin asma'ullahi na'am ina fata an fahimci na manta in dan yi Gaskiya.
ishara zuwa ga wannan Na'am.
kenan ko da kayi neman shi an ce wasu sun ce Allah ne Allahu wasu sun ce alhayyul qayyum ne wasu sun ce kaza to amma duk inda ta kai ta kawo in ka ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak Na'am.
magana ta riga ta kare Na'am.
kenan kulli ismin huwa lak kowane suna kaga ko ismullahi alazim yana daga cikin su gaskiya والله تعالى أعلم موضوعنا القراءة موضوع ne wanda muka ɗauko shi Na'am.
yau ya kamata mu tattauna ne akan nukta ina ganin kamar guda hudu to na farko kalima ta alqira'a da ma'anoninta wasu abubuwa da muka baro na biyu alqira'a almusmira karatu da mun mun ce mun- maudu'in mu shine alqira'atu wal kitaba karatu da rubutu to alqira'a almusmira ko alqira'a wal kitaba almusmiratani waɗanda suna da amfani ya ake yi domin ita shi karatu fanni ne ina fata an fahimci ni abu na uku sai al'as'ila sitta fi kaifiyati dirasatul nusus ko wani irin nassi in za a karatun shi a duniya sawa'an nassi ne na alqur'ani mai girma ko nassi ne na hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim ko nassi ne na fiqhu ko kuma nassi ne na adab ko ma nassi ne na sha'ir ko ma wani irin nassi ne akwai da ake karatun shi na'am to nukta ta uku kuma halin duniya a tamwi janibin wato ilimi da karatu da rubutu abinda duniya take sakawa cikin shi da ɗan takaitaccen tarihi akan wannan al'amarin Na'am.
to wannan shi ne abin da ke so insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan su ɗan nukta guda hudu Na'am.
sai mu riƙi sai mu fara da nuktan mu ta farko kalima ta alqira'a da larabci na'am kalima ta alqira'a satin da gabata mun faɗa ta samo asali ne daga qara a yaqra'u min babi wato fataha yaftahu fa'ala yaf'alu qara'a yayi karatu yaqra'u yana karatu qira'atan yin karatu Na'am.
alqari'u mai karantarwa almuqri an gane ko alqari'u mai karatu almuqri mai karantarwa Na'am.
an gane ko almaqra yin karatu ko almakra lokacin da ake karatu ko almakra wurin da ake karatu na'am duka kalmar tana iya ɗauka na'am ina fata ana fahimta ta to eh, alqurra'u kuma su ne makaranta jam'u taksir alqari'una mazaje alqari'at masu karatu mata alqari'atu da alhamza ba da ainun ba mace mai karatu in an ce alqari'a kuma da ainun shine mai kwankwasawa daga qara albaba ya buga kofa shi yasa Allah ya sanya mu alqiyama suna alqari'a mai kwankwasawa li'annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha Allah.
tana buga zukata da tsoron da take dauke da shi tashin hankalin dan adam duk bai taba gani ba duniya to kiyama na zai ganin shi Allah kai muna tsari amin ya rabbal alamin.
kalima ta qira'a muka ce tana nufin asalin ta aljam'u shine hadawa hadawa tattaruwa gamewa tarsasa abubuwa ina fata an fahimci ni to sai malamai suke cewa me yasa aka sanya mu suna alqur'ani qur'an daga uh, jam'u ne domin shi cikin karatun alqur'ani akwai aljam'u an gane ko Na'am.
kenan shi alqur'ani ko ya zamanto masdar ne bi ma'anar fa'il domin idan muka ce qur'an muka ce masdar ne kenan bi ma'anar qari shi qur'anin ya tattaru ko kuma masdarun ne bi ma'anar ismul maf'ul maqru'un wanda an tattara a cikin shi na'am ibnu usaymin rahmatullahi alaihi a cikin usulul tafsir nashi ya kawo waɗannan ra'ayuka to menene qur'ani ya tattara tunda an ce an tattara mi aka tara ko mi aka hada ko mi aka gani na'am shine lokacin da mutum zai karatun alkur'ani ya dummul huruf dole sai ya haɗa harafi da harafi wadan suka ce a'a ya dummul kalimat domin alkur'ani ya tattaro ko an tattara a cikin shi kalimomi ko kuma ya dummul jumal yana haɗa jumloli daban-daban daban-daban ko kuma ya dummul ayat yana haɗa ayoyi ko kuma ya dummu suwar ya haɗa surori daban-daban ko kuma ya dummul ahkam ya haɗa hukumce-hukumce masu yawa ko kuma li'annahu jama'a ilmal awwalina wal akhirin Allah.
domin ya tattaro ilimin mutanen farko da na ƙarshe na'am ina fata an fahimci ni.
Na'am.
kenan wannan ita ce munasaba ta sanya ma alqur'ani suna qur'an kuma kalima ta al- wato qara'a tana nufin aljam'u idan ka karanci yaren larabci da kyau zaka fahimci yaren larabci yana da wata hikma hikma shine cewa zaka ga eh, kamar wani da malami da ya littafi manzilatul lughatil arabiyya bainal lughat yana nuna khasa'isul lughatil arabiyya abinda lugal arabiya take daga cikin abubuwan da take banta da su shine cewa zaka iske kalima in ta hada wadansu haruffa to galibin ma'anarta yana zuwa ne akan wani abu ina fata an fice kuma kalima in za ta fara da wasu haruffa zaka iske galibi tana ɗaukan ma'anar wani abu misali harafi na ghainu mai ɗanɗa an gan baki shi to mafi yawancin kalmomin da ke farawa da shi tana nufin abin da ya ɓoyu da larabci kaga ghaba shine ya ɓoyu alghabatu shine daji domin in ka shiga cikin daji ba a ganin ka alghaibu shine abin da ya ɓoyu wanda ba a gani alghayahibu shine duhu saboda yana ɓoyewa ina fata an fahimci to duk in alghar kogo saboda in ka shiga cikin kogo ba a ganin ka to idan ka ɗauki dai mafi yawancin kalmomin da ke farawa da ghairun dukkan dukkan su an yi musu bincike an gano kowane harfi galibi in yana farawa yana farawa ne wato da abu kaza wanda yake da sifa da kaza ina fata ana fahimta ta sai ka ɗauki duk kalmomin da sun ka zo wa min sharri ghasiqin idza waqaba kaga ghasiqin ya nuna cewa abin da ya ɓoyu almuhimmu dai to kuma hakan ga kalimomin da za su fara da wato in ya zamanto kalima ce yanzu an bar batun farkonta a'a haruffa kamar yanzu misali idan ka iske kalima tana da jimun tana da nunun tana da nunun to galibin ta ita ma tana yin koyuwa a cikin larabci ina fata an fahimci jimun da nunun da nunun misali sai mu ce janna janna alaihi layl kaga ya ɓuye shi shi yasa aka samo aljunun hauka domin hankalin mutum ya boyu masturul aql daga nan aka samo aljanin da wanda ke cikin cikin mahaifiyar shi domin boye yake huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum to aljannatu ita ce aljanna domin akwai wato in mutum ya shiga cikin gona wanda akwai ciyawa da itace ba za a gan shi ba aljinnatu aljannu ba a ganin su sannan kuma aljunnatu shine sulke an gane ko ko kariya saboda mi saboda abuna wanda ke sa mutum ya ɓoye wani abu an gane ko ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu shi yasa shi aljannatu da aljinnatu da aljunnatu musallas lughawi ne mukhtaliful ma'na wato abinda ake kira musallasul lughawi shine kalma mai ɗaukar fatha da kasra da dhamma a larabci to wani lokacin ma'anar za ta zo ɗaya wani lokaci kuma za ta zama to ma'anar ta canza to in an ce muttahidul ma'na shine wanda ma'anar shi ba ta canzawa yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a duka ma'anar su daya amma an ka ce aljannatu aljanna aljinnatu aljannu aljunnatu sulke shi yasa masu karanta qur'ani su ce min aljannati wan nasi suna makan su banna mai yawa domin suna cewa Allah ya tsare su daga shiga aljanna min aljinnati dai Allah ya tsare ka daga sharrin shaytanin aljanni da mutum wan nas amma min aljannati ka ce Allah a'udhu kacce min aljannati Allah ka tsare daga shiga cikin aljanna ka ku ga ba karbar bannata ba kenan ya kamata mutane su gara karatun su Ibn Malik wanda ake kira Ibn Malik al-Andalusi ya yi littafi alfiya baiti dubu cikin ilmu musallasatul lughawiyya ba wancan alfiya ta ilmin nahwu ba Imam Qutrub ɗaya daga cikin malaman lugha Qutrub wani kwaro ne malamin shi aka ce ya sanya masa suna Qutrub shi ma yana da wato manzuma duk da yake ba ta kai ta Ibn Malik yawa ba Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin at-tadribatul lughawiyya juz'ur rabi ya kawo waɗannan almuhimmu kenan dai tana nuna to kalima ta qara'a ita ma duk inda ka gane ta mafi yawanci tana nuna tattaruwa shi yasa aka sanya ma jinin haila suna alqar'u ko alqur'u an gane ko domin mi domin Allah subhanahu wata'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru malamai su ce ya kamata a ce aqru shine jam'ul qilla dan saboda ana iya kawo jam'ul kasra da jam'ul qilla a wuri a kowane wuri amma sai qur'ani ce quru tare da akwai aqru shine me yasa aka sanya mai jinin haila suna jinin haila alqar'u ko alqur'u duk da yake na ɗauka at-tahur ko al-hayd suka ce li anna dam yatajammadu fi rahim jinin haila yana taruwa ne a cikin mahaifa kafin ya fara fitowa an gane ko kuma asalin sa shine abincin jinjiri idan babu ciki sai ya watsa ki idan kuma akwai ciki sai Allah ya tseda shi jinjiri ya rinka cin wannan a daga ciki ina fata ina fata an fahimce ni yawa shi yasa akwai mas'ala sosai yanzu wannan zamani malamai suna tattaunawa shin ya halatta mace ta sha jinin magani wanda zai hana jinin haila fita a lokacin azumi na Ramadan ko bai halatta ba malamai suka ce idan dai an bincika a likitanci ba zai cutar da ita ba ba matsala tana iya amfani da shi ina fata ana fahimta ta bai shiga daga cikin abin da aka hana saboda wata ibada ce za a yi kuma bai cutar da ita ba dama asali in abu na cutarwa za a haramtar da shi waɗansu mu suka ce a'a kawai mace bai halatta ta sha ba saboda saboda canza tsarin da Allah subhanahu wataala ya dora tana akan shi kowa ya kama na shi kuti wallahu ta'ala a'lam to sai mu aje wannan sai mu tahi zuwa ga nuktan mu ta biyu shine alqira'a almusmira ya ake yi ai karatu mai amfani na farko mun san muna da bukatar cikin karatu akwai abin da ake kira alfahamu fahimta na biyu ana bukatar alhifzu harda na uku ana buƙatar annaqadu bambancewa duk lokacin da mutum yake yin karatu bai haɗa waɗannan abubuwa guda uku ba to akwai matsala alhifzu harda cewa akwai abubuwan da dole sai an haddace ƙa'idodin ilimi haddace su akai alƙur'ani haddacewa akai hadisai za a haddace waɗannan gurgurdan abin da ya samu nukta mai muhimmanci in abu na da sharaɗi biyu ko uku ko hudu sai ka rike su to wannan shi ne karatu baituttuka ko na adam ko waɗanda ba na adam ba na ilimi haddace su ake yi saboda duk lokacin da ka tashi ba da misali ko kafa wato ko hutuba ko darasi ko ba da kalima ko dai lokacin da bukata ta samu sai ka iske ilimi ya saukaka zuwa gare ka amma idan babu harda fahimta ɗaya akwai to akwai ba a cewa babu ilimi amma kuma ilimin ya karamta shi yasa malaman hadisi suke cewa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya haddace hujja ne akan wanda bai haddace ba to sai mu zo zuwa ga abu na biyu alfahamu fahimta shi kuma fahimta dole sai da shi shi ma ilimi bai yi kawai ka haddace amma baka fahimta ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa muna ahlul kitabi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaliya wa inhum illa yadhunnun wa minhum daga cikin ahlul kitabi ummiyuna akwai ummiyuna waɗanda wanda sun kace malamai sun kace la ya'riful qira'a wal kitaba wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba illa abaniya wanda sun kace illa abaniya sai dai tilawa karatu kenan suna maimaita abin amma ko musamman da shi ba wasu kace a illa abaniya sai gurace gurace ƙarya ƙarya ce suka ce zaman to istisna'i ne munqati in mun ce illa abaniya sun iya karatu to muttasil ne domin ummiyuna la ya'riful qira'a wal kitabata an gane ko illa amaliya sai karatu sai zamanto karatun da ya iya shine an ka cire daga ciki ko muttasil ko munqati almuhimmu dai abinda ake nufi wasu daga cikin su sun haddace littafin amma sun fassara su ba kamar yadda yanzu aka iske alaran mutum gawurtaccen alaran mana ya haddace alqur'ani amma bai san bai iya fassara alhamdu ba akwai matsala ina fata ana fahimta ta to dole na alaran mai yi kokari yadda ya yi kokari hada ce qur'ani ya san ma'anar alqur'ani amma sai ka iske shi ko wani ya iya fassara alqur'ani amma ko bai iya hada ce ko izin guda ba ko wanne daga cikin su akwai inda ya kamata ya gyara ina fata fi jini kenan akwai alqira'a akwai kuma mi akwai alfaham da alhifz abu na uku sai annaqdu annaqdu kalima ta annaqdu tana nufin kuɗi annaqdu tana nufin dan akuya ko dan tunkiya a larabci sannan kuma annaqdu tana nufin bambanta abubuwa kalima ce wadda take mushtarak shi yasa ma zaka ji an ce wane ya sai kaya na kadan ko an ba da sadaki na kadan ba bashi ba wai na kadan kuɗi a hannu shine abin da ake so a ce to sai malamai suke zanci suke cewa shi annaqdu tamyizu sahih min as-saqim yadda za a bambanta abu wanda yake mai kyau da abun da wanda yake baya kyau to ilimi idan muka duba dun na duniya idan za a kasa shi zai kasu gida biyu na farko al-usul an gane ko na biyu at-tatbiq akwai abin da ake kira ulumul ala akwai abin da ake kira ulumul naql wato ulumul naql shine ulumul ala ka'idodin ilimin da za su baka tantance mas'alolin ilimi lokacin da duk matsala ta taso za a iya komawa zuwa gare su shi kuma an-naqlu shine abin da aka cira to to duk lokacin da ilimin ka zamanto na usuli ne babu annaqlu sai zamanto kawai ka da ka'idodi amma baka baka iya aiki ba in ka zamanto kai annaqlu gare ka zube sai zamanto karatun ka zube na amma in kana da matsala ya zaka bambance ra'ayin da an mai karfi da wanda bai da karfi ya zaka bambance abin da ya inganta da bai inganta ba baka da wannan ilimi dole hada su sai da shi shi yasa malamai suka rubuta littattafai usulul tafsir ka'idodin ilimin tafsiri wanda in wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza cikin malaman tafsiri in ba magana dubu ne to ya za a yi a gane shin maganganun sun ci karo da juna ko ba su ci karo da juna ba in ba su ci karo da juna ba za a yi aiki da su akwai littattafai kan wannan insha Allah in Allah ya samu sabu lokaci za mu bayani kan su sannan sai usulul hadith ko mustalahul hadith mustalahul hadith an gane ko na'am ko wa abin nan eh, ulumul hadith wasu na kiran shi ulumul hadith ka'idodin da za ka gane hadisin da inganta da bai inganta ba No.
za ka iske littattafai da aka yi irin imamu suyuti yayi alfiya eh, ta ilmul hadith eh, imamu al-iraqi yayi alfiya imamu al-baiquni yayi akwai kuma littattafai wadanda ba waƙe na ba an gane ko irin su nukhbatul fikr na ibnu hajar al-asqalani da sauransu da tadribur rawi da ga sunan dai yadda za ka gane hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba domin ka karanta hadisai gaba ɗai duk littattafan hadisin duniya in baka san wanda ya inganta da bai inganta ba kawai karatu ɗaya na kan da fassara gaskiya kuma ka karanta ka'idodin gaba ɗaya baka san hadisi ba baka tsaya kai bincike ba ka auna da wannan da wannan har ka gane wanda ya inganta kuma kana da ka'idodin ka kai kadai gaskiya haka usulul fiqh shi kanshi fiqh yana da ka'idodi ka'idodin usulul fiqh wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to ya za a yi a gane ra'ayin wa cikin waɗannan malamin ya fi ƙarfi ko ya za a yi a haɗa ra'ayukan gaba ɗaya wani lokaci ne za a aiki da wannan ko wani lokaci ne za a aiki da wannan usulul lugha ka'id lugha tana da ka'idodi kaga akwai nahwu ka'idodin lugani akwai sarfu ka'idodin lugani akwai qawaidul balaghiyya ka'idodin na- eh, abin nan ne akwai kuma alqawaidul adabiyya ka'idodi na ilimin adab idan baka san su ba za a kamata ka san aghradu sha'ir aghradu kitaba ya suke bude waƙen su ya suke like shi wani irin gharad a akwai ina yi kuskure ina bai yi kuskure ba shine ilmun naqd in babu shi babu karatu to haka kowane ilimi ma ba wai ilimin addini ba wannan na bada misalai ne ga ilimin addini ha ilimin duniya wanda ba na addini ba ko na yare duka shi na da shi in ka tai cikin ingilishi akwai abin da ake cewa grammar grammar shine sanin ka'idodin ta ke ingilishi wanda bai karanta su ba ko america da ingila an ka haife shi sai dai ingilishi amma bai san ka'idodin ba na'am haka grammaire en français ko faransa an ka ahi mutum in bai tayi lakol ba ko buku ya karanta sai dai zama to yana horon shi na baki amma bai san ka'idodin ba sai an koya mishi ina fata ana fahimta ta haka mathematics ilimi ne na da ka'idodin shi kafin ka sai wajen practice sai ka san ka'idodin ina fata an fahimci ka duki kuma kowa- duk kowane ilimi yana da ka'idodin sa da ake koma izuwa gare su to don haka karatun ka'idodi da naql yana da kyau nuktan mu ta uku lokaci na koran mu sai al-as'ilu sitta fi kayfiyati dirasatil nusus na'am duk nassin da za a karanta a duniya kaf duk ya cikin da za a yi a duniya kaf mun taɓa bada wannan misali Na'am.
ana buƙatar tambaya guda shidda na'am na farko man na biyu ma na uku mata na hudu kaifa na biyar aina na shidda limaza ko ka jerunto su duka ko ka takuɗa su duk dai babu wata matsala amma ka aza su don saboda fahimtar nassi na'am yanzu bari mu fara mu ba da misali domin an ce bil misal yattazihu al maqal to sai an ba da misali abubuwa suke bayyana okay na farko sai mu ɗauki nassi na alqur'ani idan muka zo kan aya abu na farko wanda za mu tambaya man wane ne ya sabkar da wannan aya
to ɗaya kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala na biyu man wa aka saukar ma da wannan aya kan wane ne ta sabka duk da yake alkur'ani ya shafi kowa in ba ayoyin da suka keɓance wani ba misali to amma kuma wane ne ta sabka gare shi kaga ilmu asbabin nuzul ya shigo ciki domin sai ka karanta asbabin nuzul ka san kan wane ne ta sabka na'am za ka dibi littattafai malamai sun yi littattafai ibn hajar al-asqalani yana da al-ajab al-ujab duk da yake bai kara littafin bayyana rasu akwai imam suyuti yayi eh, lubabun nuqul imam al-wahidi shi ma yayi asbabun nusul akwai kuma mawsu'a a yanzu al-isti'ab fi bayan al-asbab wanda an yi tahqiqin waɗannan asbabun nusul kin na'am
kaga wannan kenan ma sifofi wannan aya da aka saukar daga wajen Allah take ma makkiya ce ko madaniya sifofin ta kenan makkiya ce ko madaniya a makka ta sarko ko a madina ta sarka to daga nan ina fata an fahimce ni sifa ta wannan aya tana dauke da aqida ne ko ko tana dauke da hukunci ne na shari'a sannan mu tai zuwa ga aina a ina ta sauka makka ko madina mata a wani lokaci ne ta sabka shi ma za mu iya fahimtar lokacin sanyi lokacin zafi ka diba cikin ulumul qur'an al-itqan fi ulumul qur'an na Imam Suyuti ayoyin da suka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan balaguruna ko da daddare ne ko yana akan kaza ko duk dai halin da ake ciki
na'am kaifa yaya wannan aya ta sabka wanda ya zo da ita Allah ce nazala bihi ruhul amin ta daga sama ta zo ta sabko daga lauhil mahfuzu daga Allah lauhil mahfuzu jibrilu eh, eh, sama'ud duniya sannan kuma ta zo nan duniya na'am tsaron da Allah yake bata akwai ayar da zaka ji an ce mala'iki dubu kaza sun kasam ko tare da ita ta je da ta sabku wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira to limaza dan me an kasabkar da ayoyi na alqur'ani sai ka ji ayoyin qur'ani suna bayani ayoyi na masu yawa in ka kama binciken su sai ka gashi domin waɗanda ga cewa ƴan Qur'ani ne babu asbabun nuzul a ya zaka ce babu asbabun nuzul shi Allah bai saukar da Qur'ani babu ne dalilin da ya saukar da shi kina al-Qur'ani ya zama wasa a'a dalilan da suka sa akwai amma akwai khassa dalilan sabkar da alqur'ani gaba ɗaya akwai su akwai kuma khas waɗanda sun sabka kan wani ne amma sun shafi kowa bare a baka aya ta qur'ani in ma baka yarda da bayanan mallamai ba Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana ma mutane shi daga cikin dalilan da sun kasa a saukar da qur'ani kai ko ka ce babu asbabun nuzul daga ciki don a tabbatar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda sun kai imani dan Allah ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fuadaka dan mu tabbatar da zuciyarka labarin annabawa da aka bashi waɗanda suka bace shi cikin alkurani dan a tabbatar da zuciyar shi kuma da masu imani dan ya ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka sannan kuma daga cikin dalilin da suka sa aka saukar da alkur'ani dan a tabbatar da zuciyar masu imani in ma baka ji qur'ani ya kashi karar ba nan to bari a kawo maka shi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita allazina amanu dan a tabbatar da zukata wanda suka yi imani daga cikin dalilan da suka sa aka saukar da alkur'ani dan a tabbatar da tauhidi hadha balaghul linnasi ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب hadha balagun linnas yi alqur'ani isar da sako ne wato sako ne wanda za a isar zuwa ga mutane wali yunzaru bihi dan ai musu gargadi da shi wali ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid dan su san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wali yadhakkara ulul albab dan kuma masu hankula tataccen hankula su wa'azu sannan kuma daga cikin dalilan da suka sa aka sabgar da alƙur'ani dan ayi hukunci da shi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci da shi daga ciki dan ayi tadabburin ayoyinsa wato kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab dan ayi tadabburin ayoyinsa dan kuma masu hankula su wasu kai ko ka ci babu dalilin da sa aka sabgar da Qur'ani wace irin magana ce wanga da haka waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya bar kutsa ba matsaloli na ilimin da sun fi karfin shi na fata suna da yawa in mun ce zamu ɗauke su duk inda kaga dai lamu ta'alili kan zancen sabkar da alqur'ani wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila an sabkar da shi dan a karanta shi litaqra'ahu 'ala an-nas dan ka karanta ba mutane shi ko kuma wato abin nan kazalika kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu yana daga cikin dalilin da suka sa asabkar da alqur'ani don a karanta shi ba dan ayi ado da shi ba ayi plaque a sa Allahu la ilaha illa huwa la ilaha qayyum ayi wani plaque da wani abu a'a dan a karanta shi qur'anin dakin ka har yayi kura amma ka zo ka wani wani plaque Allahu la ilaha illa huwa qayyum da amanar rasulu da wani da wani na fata ana fahimta to dan haka kuma duk inda ka gala Allah fa inna ma yassannahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun dan saboda mutane su wa'astu taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ba mu sabaka maka alqur'ani dan ka wahala ba kenan mun sabaka maka alqur'ani dan saboda mi dan saboda ka samu nutsuwa da hutu almuhimmu dai zaka iske wa ta'lilat kin suna da yawa kuma zaka yi istinbatin wadansu qiyasi akan wadanda qur'ani ya faɗa amma ina abubuwan sai dai abinda hali yayi mu dauki hadisi hadisi ya an ka zo man wane ne ya faɗa kaga sai an tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa man wane ne ya ruwaya hadisin adiba in babu makarici in ku babu abin nan ma menene sifofin rawi shina da adala ko bai da adala domin su annaba suna da adala Allah na ce amintattu ne an fahimce ni aina a ina ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗo na hadisi a makka ne a madina a wani yaƙi ne a wata gazuwa ka fahimce ni sannan kuma mata a wani lokaci kafin hijira ko bayan hijira kaifa ya ya faɗi wannan limaza don mi ya faɗi wannan hadisi shine malaman hadisi suke kira asbabu wurudul hadis imamu suyuti ya yi littafi allam'u fi bayanil asbab fi bayani asbabil hadis wato bayanin yadda hadisai dalilan su saboda abin da ke taimaka maka ka gane hadisi ka san dalilin da yasa aka faɗe shi ingancin shi sharhuhukan da malamai suka yi ba haka da zaka tumma ba kai ka hadma hadisi kace kai ka fahimci abin da hadisi yake nufi
na'am to hakan ga in ka ɗauki nafsi na fiqhu wani malami ne faɗi wannan nafsi na fiqhu a wani littafi ne mene ne tafiyun wannan malami shin malami ne koko ne dan kabu kabun malamai ne ya gino akan ilimi ko bai gino ba bayan ka samu wannan sai ka tafi zuwa ga wato aina a ina ne aka faɗi wannan nafsi mata wani lokaci ne wace shekara ce don ka a zo nassin an ce malamin ya faɗi shi shekara ta kaza shi ko nassin an ce shekara ta ɗari biyar shi ko malamin ya mutu shi- hijira da shekara ɗari uku kaga wannan abin da ake ce ma tarihi ƙarya ce kaifa ya ya faɗi wannan da wani yare tarjama shi aka yi koko da yaren larabci ya faɗa limaza dan mi shi malamin ya faɗi wannan fatawa domin ana gane fatawar malami a cikin halin da yake ciki yana yiwuwa malamin da ya faɗi wannan magana wani lokacin bai gino akan ilimi ba yana yiwuwa lokacin da ya faɗi wannan magana ana tsare da shi na da bindigogi an ka ce kaza halasna ko haramin ce halasna na'am to ba shi kenan ba daga baya in ya in ya sako ce a ba gaskiya na ba ina fata an fahimce to kaga yana daga cikin abubuwan da ake kallo wajen fatawan malami amma ba shi ke nuna malami ya rinka ƙarya ba a akwai halayen da ake gane cewa ya faɗi wannan magana ne abin nan ka karanta al-islamu bainal hukam wal ulama na wani malami zaka ga tarihin irin abubuwan da malamai suka gani dan haka dai a- duk nassin da za a karantawa to wannan ne turawa suka ɗauki mu zo a gurguje sai suka ta cikin ilimin da ake ce ma wato literature sai suka kwari mutane yanzu in an ka zo za a karanta wani text cikin lecture expression sai a zo sai a ce maka eh, ai akwai yadda ake karatun nassi akwai abin da ake kira resume shine ikhtisar a yi resumen magana a tace ta a ɗebe kunarin abin da ta ɗauka shi kenan sai a ce maka an yi resume sannan a ce maka ana buƙatar biography akwai autobiography akwai biography shi mai nassin ya bada tarihin kanshi ko kuma wani ya bada tarihin mutumin shi biography ba da labarin an kai oto shi na ya basuwa don oto sannan hin abinda zatin kanshi shi da kanshi na ka tahiya da kai ne otomobili abinda da kanshi na shi ka tahiya ina fata kana fahimta ta yake tafiyar da kanshi ina fata yana girke da kanshi to em, sai a zo a ce maka nafsi man wane ne in an ka bada tarihin wanda ya bada nafsin ko shi ya bada tarihin shi man ta samu ma menene sifofin shi ya yi karatu a wata university ya tarihin shi yake nan sifofin shi ake son a samu bayan wannan sai a tambayi aina a ina ne ya faɗi wannan nassi a afirka ne ko a amerika ne ko a wace ƙasa mata a wani lokaci a 1900 1908 1945 1950 kaifa ta yaya ya faɗi wannan nafsi da wani yare ya faɗa aka fassara ko ko kaka shina saman jirgin sama ne ko jirgin ruwa ko ƙasa ne ko kaka yanzu misali an kace nafsin nan an gane ko a mil sassan misali ko a mil sisan ya faɗi wannan nafsi sai aka ce kuma to kaifa yaya ya faɗi wannan nafsi shi aka ce cikin jirgin sama to an san a mil sisan babu jirgin sama jirgin, kenan kaga daga nan za a yi naƙada a gane nafsin ba gaskiya ba ne shi na daga cikin wato wayon da suka yi suna cewa sun ci gaba cikin ilimin yadda ake gane nafsi wanda ya inganta da bai inganta ba malaman hadisi sun riga su amma saboda rashin tatbiki wani lokaci ka ce mutane ba su gane yadda ake gane tace waɗannan abubuwa to limaza dan me ya faɗi wannan nafsi an fusatar da shi ne an yi mai kaza ne an yi kaza ne an yi kaza ne duka abubuwa ne suna bukata a san dalilin da ya faɗi wannan nafsi
na'am haka ne suke karatu irin wanka ko cikin adabin nasu amma da suka ɗauke wannan sai suka ɓoye alhali musulmi suna da irin wannan ilimin su yi ƙoƙari su ƙara gyara shi amma saboda ilimi bai da muhimmanci da karatu harkoki duk sun kafi suka rikice to wannan na ɗan ba da misalai ne bisa ga al'asilar sitta kafin mu shiga nukta ta ƙarshe wadda ita ce nukta mu ta hudu don na san tana yawa tana da 'yan bayanai masu ɗan yawa shine cewa an yi saɓani akan masana na duniya shin har da ita ce tafi ko ko fahimta ita ce tafi na'am ɗai kenan sannan an yi saɓani shin lafazi shine ya fi ko ko ma'ana wanda matsaloli ne wanda an jima an tattauna akan su wasu sun ka ce har da tahi domin in kai rike ga kai magana ta kare Oh.
kamar yadda muka ka baiti na imamu shafi'i yake cewa alayka bil hifzi duna al jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha fan naru tahriquha wal ma'u yughriquha wal fa'ru yughriquha wal lithu yasriquha an gane ko na'am
alaika bil hifz yace na umarce ka da harda dunal jam'i fi kutubin banda tahiya alaika bil hifz dunal jam'i fi kutubin kakka take tattare ilimi cikin littafai ka aji in an kai gobara wani malami an kace shi na rubuta fassara duk malamin shekwara bai bari tsawa ga kai sai shi rubuta fassara gehi haka da suka ba mutane karatu sai Allah kaddara an kai gobara gidan mallan dalibai sun ka taru yanzu bayan gobara sun ka zo kace mallan karatu yace ai karatu ya koyi an gane ko suna kafa hujja da wannan alayka bil hifzi duna jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha domin su littattafai suna da afa illolin da suke halakar da su fannaru tahriquha wuta tana kone su kamar yadda muka bada labarin wannan malami wal ma'u yughriquha ruwa suna nutsar da su wal fa'ru yughriquha kusu yana ciccinye su wallissu ya sirku haɓarawo na sace su kamar da muka kisa wani malami wanda yan hushi sun ka tare wancan sati ko shi ma barayi sun ka tare shi yana ɗauke da yayo karatu ya ɗauko jakai ko biyu ne da mangala an ci su da littattafai an zo kawai sai aka tare malam yan fushi sun ka diba mallan na almajiri ba kuɗi akwai ga mallan ba kulluna na ɗaya muka sawa ana sa tsammanin mu da kuɗi sai aka ce to yan fushi yasa aka lalabe mallan an ka bincika babu kuɗi mallan ce shi bai da kuɗi sai dan hushi ce to a mallan akwai arziki gare ka yace waɗanda jakkan da littafan da su za mu taya sai su mu samu kuɗi ya ce karatu na na yace mallam ba karatun ka na ba karatun ka shi na cikin kanka to shi ne malamin ya ce daga ran nan dan fashi ya bashi karatu kuma sun tsaye da littafan da musu bar da na fata an fahimci to sannan kuma suna kafa hujjar da cewa har da tafi saboda mi saboda imamu shafi'i ya faɗa a cikin diwaninsa ilmi ma'i haythu ma yammamtu yatba'uni قلبي وعاء له لا بطن صندوقي فإذا كنت في البيت كان العلم فيه معي وإذا كنت في السوق تو فإن العلم في السوق ilmi mai ilmi na tare da ni haifu ma yammamtu duk inda na dosa na fuskanta shine yammamtu wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmizu fi yace ilmi mai haifu ma yammamtu yatba'uni qalbi wa'a'un lahu yace qalbi shi zuciyata wi'a'un lahu yana da wato wi'a kama a ce burgami na aje ilimi shine wi'a asalin wi'a a burgami ne fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi yace la batnu sunduki ni ba ilimi na ba cikin cikin sunduki shike ba sunduk an kace sanduki ko ba haka ba yace fa idza kuntu fil bayti kana al ilmu fi mai in ka ganne gida ilimi na tare da ni wa idza kuntu fi suqi in kun ka ganne kasuwa fa inna al ilmu fi suqi ilimin nan na san kasuwa sai suka ce to hadda tafi sai waɗansu malamai suka ce a ai fahimta tafi domin mi domin wani sha'iri ke cewa idza lam yuzakir dhul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma taqaddama فكم من جامع للكتب من كل مذهب يزيد مع الأيام في جمعه أمل yace idza lam yuzakir dhul ulumi bi ilmihi idan ma abucin ilimi bai yi muzakara ba tattaunawa an gane ko tare da dalibai da malamai walam yastafid ilman kuma bai je nemi wani ilimi ba har ya gane nasiya ma ta kaddama abinda ma ya gabata zai mance da shi fa kam min jami'in lil kutubi min kulli mazhabin zaka iske wani mutum ya tattara littafai ta kowace mazhaba har maza ba shi ɗaya akwai to shirin nata littafai amma ya zidu ma al'ayyami fi jam'ihi aman yana ƙara makamcewa tare da tattarawa domin bai san ƙa'idodin ilimi ba sai shi karanta abubuwa da dai bai ce mallamai sun yi kuskure ko da aka zo a bincika sai a gane shi na faɗa cikin wato abin nan kwakwara wata rijiya da aka ce ma kwakwara wadda aka wadda ba ta da wurin takawa ita aka ce ma kwakwara babu wurin hita shi yasa da yawan mutane suna tsammanin ilimin su kawai ya ishe su su je su yi karatun littattafai a'a ka ɗauka ga malamai kana fahimta da ake cewa al'ilmu inda ulama gaskiya ne da ake cewa al'ilmu fi butunil kutub gaskiya ne amma sai ka haɗa na malamai da na butunil kutub in ka ce kawai cikin littattafai za ka tafiya ka shiga cikin matsala abu hayyanu tauhidi mai littafin na wanda ake kira al-bahrul muhit wanda babban littafi ne cikin irabin qur'ani a duniyar musulmi su ne littattafai guda biyu manya wato al-bahrul muhit na abu hayyanu tauhidi al-andalusi duk da yake wasu sun ce yana da aƙida ta zandaka ba musulmi bane amma wannan magana tana da rauni sosai ina fata an fince ni da kuma ad-durrul mafsun fi urumi kitab al-maknun na samin al-halabi a duniyar musulunci babu littattafai na irabin qur'ani irin wadannan littattafai to abu hayyanu tauhidi yace yadhunnu al-ghumra anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idrak al-ulumi وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم ومن رام العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم وأضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم يظن الغمرة al-ghumr shine wawan mutum jam'in shi aghmar kadiba cikin eh, abin nan eh, jalalaini na suyuti da aka zo wajen aya wannan qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam abin da yahuda sun kaɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yake aghmara wawaye su ne wato mutanen makka kenan an gane ko Na'am.
al-ghimru kuma al-ghimru da kasra shine keta da kyashi da hasada da bakin ciki to al-ghamru kuma shine tafki larabci akwai matsala to kaga in babu wasali nan ga ka rasa inda za a yi gaskiya ala ayyati hal yace yazunnu al-ghumra anna al-kutuba tahdi littafai sun isa su shiryar da shi a khafahmin ga mutumin da ke da fahimta li idrakil ulumi dan yatimma ilmin mukka wa ma yadri al-jahul jahili bai sani cewa ba anna fiha a cikin littattafai ghawamida al-amurra masu rikitarwa sarka uwar rikici hayyarat aqal al-fahimi sun dimautar da hankalin mai kaifin hankali ya ce wa marramar ulum idan rumtar ulum bi ghairi shaykhin idan kan nemi ilimi ba tare da malami ba dalalta an sirat al mustaqim sai ka kauce daga hanyar da ta inganta wa taltabisu al umuru alayka al'amura za su rikitar maka hatta ta kuna har sai ka kasance a dalla min taumal hakimi akwai mutum da aka ce ma taumal hakimi Oh.
wawa ne daga cikin larabawa shi ake kira taumal hakimi wasu na kiran shi juha to sai ka yi juha zama wawa cikin tarihin laraba ana kawo shi wajen wauta na fata an fahimci No.
in za a bada labarin soyayya a tsarin adab na larabci sai a kawo majnunu laila in za a bada tarihin wa- wa- wawa sai a kawo taumal hakim shi ne suke kirar juha Oh.
shi ne daga cikin tarihin shi bari mu dan bada wani tarihin shi Eh, eh, eh, wata rana ya sai kaya kasuwa sai azama dan dako kai dan dako sai ka gudu da kaya na'am yanzu da eh, taumal hakim sun kaɗu da shi kai da dan dako abin ga dan dako gobe a sai an kaga joha tomal hakim ya ruga da gudu aka ce lahiya yace a dan da kuna gani wanda ya gudu da kayan shi aka ce to lahiya ta gudun shi yace a dan kashe tambayar kudin kudin da ko to kaga wuta ai ta yawa ko ba haka ba suna ba da tarihin shi an ka ce ina kunyar ka ta abin nan ta dama take sai yayi haka kaga ba ko an ce kunyar ka kunnan ka na dama yanzu ni misali in kunne na dama haka zan yi ba No.
to shi sai da ya haka wai wai saboda tsananin wauta to shi shi tawal hakim da kuma alhamqa wal mughaffalin akwai littafi da an kai na wawayen mutane shi ma suka karanta tarihin wawayen mutane akwai kuma al bukhala na imam al jahif yi littafin maruwata na duniya ya tattara tarihin su to shi ne yake ka tarihin wani maruwaci a duniya da yake yawo da ijiya guda shi ka yawo an gane ko sai aka tambaye shi me yasa kake yawo da ijiya guda ce wala tusrifu Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin amfani da ijiya biyu bannana ala ayyati hal kenan kaga wadansu sun tafi wajen janibin harda ko sun tafi janibin cewa sai a a fahimta kawai amma zance mafi inganci shine hada su gaba daya abin da ya dace a haddace a haddace abin da ya dace a fahimta a fahimta to sannan kuma al-lafzu wal ma'ana shin lafazi yahi ma'ana ko kuma ma'ana ta yi lafazi a'a shi ma lafazin za a kula da shi a kawo lafazi mai kyau a kula da kalmomi a iya irabi da nahau da sarfu a san balaga a iya zaben kalmomi kuma a san ma'anar kalmomi na alqur'ani da balaga alqur'ani da ta hadisi an gane ko da sauransu sannan kuma ita ma ma'ana tana da kyau ba a raina lafazi ba a raina ma'ana domin lafazi shi ke sawa a kai ga ma'ana bai dace a abin da nashi ba shi yasa zaka ga malaman balaga suna cewa akwai wato eh, balagatul kalima sannan kuma akwai alfasaha duka ana son su ana son ma'ana ta zama to mai kyau kalima ta zama to mai kyau No.
shi yasa alqur'ani kalimomin shi masu kyau ne kuma ma'anarsa mai kyau ce wallahu ta'ala a'lam nuktar mu ta ƙarshe shine at-tamwil za mu zo kan wato abinda ake saka dukiya wajen abin da ya shafi ilimi ina fata an fahimce ni domin yana daga cikin abin da yake nuna muhimmancin inda an ka san muhimmancin karatu an gane ko za a iya saka komai don yin karatu Na'am.
inda ba a san muhimmancin shi ba ba za a sa komai ba Gaskiya.
ko ko za a sa kaɗan sai mu zo zuwa ga eh, waɗanda abubuwa guda ko biyar haka eh, kan zancen kada- ka- sa- samun kuɗi a cikin ilimin karatu na farko za mu fara da al'ummar muttahida nations unis majalisar ɗinkin duniya Na'am.
wani malami ya ce majalisar ɓarke duniya to an kirkira ta ne a 1945 a alif da 1945 bayan kare yakin duniya na biyu a wannan lokaci ne aka yi majalisar ɗinkin duniya aka yi mata siyaji a ƙasar amerika amma aka keɓance mata wurinta wanda cikin amerika take amma babu wata ƙasa da take cewa tana da iko a kanta shi yasa kowa na da izinin ya zo can ya faɗi iya albarkacin bakinsa na fata ana fahimta ta ma'ana cikin ƙasa su ne amma ba su da ikon wannan wurin don in ba haka nan ba kira abin ba zai yiwuwa ba Na'am.
na fata an fahimce ni shi yasa wani eh, dan ƙasar amerika da ya ma shugaban ƙasar eh, zimbabwe wulakanci sojojin ƙasar zimbabwe waɗanda masu tsaron shugaban ƙasa suka same shi suka yi ta ɗiba kuma babu abin da an kai saboda cikin territory kinsu ne amma ba su ke da mulkin wannan wurin ba na'am
al'ummul muttahida tana kula dama ta mai bayan wata kungiya na an gane ko da ake kira asbatul umam asbatul umam ita suke kira da faransai société des nations wadda suke kira league of nation wannan league of nation an yi ta ne an gane ko a alif eh, da ɗari tara da ashirin wato an- an yi ta ne an an gina ta ne a wato goma ga watan ɗaya a alif da ɗari tara da ashirin ina fata an fahimci ni this premier 1920 an ka kirkira ta da aka yi ta an yi ta ne saboda samun kasashen duniya su samu lahiya lokacin almai tana da karfi da sauransu amma ta tashi aiki an gane ko ga ashirin ga watan biyar alif da ɗari tara da arba'in da shidda a minnafsan karansi saboda an yi minnafsan karansi sai ligue mondial ta tashi aiki wai hana ce ligue mondial league of league of nation ta tashi aiki su su te nation to a wancan lokacin sun yi ta ne don ci gaban duniya to sai majalisar ɗinkin duniya ta mai sai ya zama to yanzu kenan waɗanda ke jagorancin duniya yanzu ba waɗancan na ba tunda almanya ta riga ta kai ƙasa kenan yanzu wasu na sabbi sai su su yin mulkin duniya nations unies da ta zo ina fata ana fahimta ta kafin nations unies ma akwai abin da ake kira mu'tamar berlin an gane ko wato congrès de berlin da aka yi wani babban taro ne da aka yi na manya-manyan kasashen duniya an yi shi a sha uku ga watan eh, shidda zuwa sha uku ga watan bakwai alif da ɗari takwas da saba'in da takwas a mil to wannan lokacin kasashen duniya suka tattaru manya yadda za su raba duniya don waɗansu na san tsammanin raba duniya abu ne wanda ya samu daular Usmaniya ita kaɗai ce daula ta musulmi a wannan lokaci ta Turkiya ita ba ta zaɓi ko ce ƙasa ba su ko sai suka raba duniya shi yasa har yanzu wannan tasirin da muke gani a yanzu tasirin wannan taro ne da suka yi suka rarraba wanga ibina wanga ibina Afirka sun ka zo sun kai mata rabon gado Azi suka zo suka kai mata rabon gado Australia da ba tana karkashin Ingila ta ta aka eh, barta can Barka. Mm.
Amerika tana karkashin Ingila a wancan lokacin, ita ma aka barta can. Haka na sun ka rarraba duniya. To, bayan eh, Majalisar Ɗinkin Duniya ta zo, eh, kula da ilimi tana da sashe mai kula da ilimi.
Na'am.
Amma hakikatan ba hakikanin gaskiya abin da ya kamata su kula da ilimi ba ne.
Na'am.
wato ilimi suna kula ne da ilimin da ya shafe su da na kasashen su amma ba su damu da ilimin da bai shafi kasashen su ba ina fata ana fahimta ta Na'am.
sai dai babban matsala inda take in an ka ce illiterate domin letter tana nufin mutumin da karatun uh, haruffa letter alphabet to illiterate mutumin da ana kara el a nangalai da an faransai na nuna babu wannan karatun kamar babu abin kaga legal shine abin da yake kan doka illegal abin da ba doka ba ina fata an fahimce ni da kaga kalma ta fara an kara mata da el can da ba ta da su to kishiya kenan kamar yadda an nangalai wani lokaci sai a kara wato eh, u da n eu de haine, unfortunately, très mat- malheureusement, malheureusement. To, eh, sannan kuma eh, ana ƙara EM wani lokaci ko EN, kaga possible abin da ke yiwuwa, impossible shi ne abin da bai yiwuwa. Ina fata an fahimce ni. Kenan in kaga an ƙara EN ko EM ko UN a Nangle duka da yana da dokwa kisha ko EN. Almuhimmu eh, majalisar ɗinkin duniya sun zo sun ce akwai illiterate to me suke nufi da illiterate jahili su abin da suke nufi wanda bai iya karanta yaren su ba ingilishi da faransanci shi yasa in aka zo ana alƙaluma a kasashen mu duk waɗanda sun ka iya karanta qur'ani da larabci su a matsayin jahilai suke a tsarin su to nan na babban matsala take shi ko wannan yaƙi ne da ilimi saboda in an nuna ya ilimi shi na cikin wani yare to kenan shi larabcin dole mu bar shi tunda yaren addini na ba yaren ilimi na ba alhali larabci shi yayi mulkin turai shekara 870 ya karantar da su ilimi Gaskiya.
kaga an yi banna kuma yanzu an to an ce ma yan boko mu da matasan mu da ya- matasa da suke karatu an ce musu mallamai duk ilitire na shi yanzu abin da ka ɗaukar baba ne jahili na shi mai nemo to amma kuma baban shi da ya shekara talatin na ce da shi shi jahili na to wane ne jahili cikin harkar ka sannan ilitire wanda ya karanta alkur'ani an ce mai jahili wanda ya karanta hadisi an ce mai jahili amma wanda ya iya faransai ko da dan faransan shi dan guntuna shi da abu mai ilimi kaga an yi banna Babba.
to yana da kyau ma'ilimtan mu su yi hattara da abin da a ƙarƙashin wannan abin to wannan bari mu wuce mutum duniya na biyu sai mutum zuwa ga wato ƙasashen manya-manyan ƙasashe su manya-manyan ƙasashe sun kula da ilimi a ƙasashensu shi yasa su sun yarda da ayi karatu sun yarda da a haddace abin da ya dace a haddace kuma sun yarda a yi critic a bambanta abu mai kyau da wanda bai da kyau a ɗauki ka'idodi kuma sun yarda a yi pratik in ka karanta abu sai ka je cikin laboratoire in likitanci na sai ka je likita in noma na sai ka tafi ka yi shibka an gani ba wai ka zan doktor ba kawai ka rinka ba mutane da defense masu masu noma kawai ana baka kuɗi kana kashewa kana dariya a in ka karanta noman ka zo ka yi aiki a gani mana shi yasa sai suka tsere To za mu zo kasashen mu a gurguje sai mu ce zuwa kasashen namu na Afirka da kasashen Larabawa ka mu ma ma kasashen Larabawa mu kuma kasashen mu mu kasashen mu da an kazo shi ilimi shi na a ƙarshen abin da an da kima a Afirka dalili kuma in kana karatun Qur'ani kai sai a ce baka da aiki in kuma kai yi lakwal sai a ce baka da aiki saboda ganin aka kawai lakwal wani shirmi na menene addai su manomi dai kawai da ya san dai noma shi da a ci gaba shi ko dan kasuwa kuɗin shi a yi shago a yi kuɗi a samu kuɗi a yarme shi ke na a yi a mutu shi na cigaba amma karatu wannan ba wani muhimmanci gare shi ba to bala abin sai ya yi wato ya tsaya har zuwa ga abin da ya shafi hukumominmu sai zaman to a turai babban ministar wadda ta fi kowace ministar kima ita ce ministan ilimi domin da ilimi na za a iya tafiyar da duk harkokin ƙasa gaba ɗaya kaf shi ko a Afirka ministar wadda ta fi kowace muhimmanci ministar bina na harko ministar de la defense saboda ita gaba da kariya na biyu ministar de finance iyaka magana ta kari abin da ya saura tan kurbe makanku idan muka je kasashen larabawa su kuma kasashen larabawa suna karatu amma problem king karatun shi ma sai zaman to damu da nasu bambancin dan kaɗan da domin mi domin za ka iska babu ci gaba ta hanyar ilimin muka sai dai da muntu kullum muna karatu ne ka san mu ilimin mu muna karatu ne wani lokaci mu fahimta wani lokaci ma ba mu fahimta kuma ko mun fahimta sai dai mu fahimci abin da shi bature ya faɗa ko ko ka'idodin ilimin shi amma ya za mu yi mu practice su babu mu da wannan sai dai zaman to rayuwar mu don ayi muna na'urori ne mu gane da ake amfani da su ina fata an fahimci ni sai zaman to karatu a kasashen larabawa shi ma babu wani abu ba wai wani muhimmanci gare shi ba yadda minister da defense take da muhimmanci a Africa haka ne kasashen larabawa take da muhimmanci yadda minister da finance take da muhimmanci a Africa haka take da muhimmanci gare su abin da ya saura can ku rike makanku ina fata an fahimci ni to akwai wani ministan Isra'ila da ya faɗo ta magana cikin wani taron yan jarida da aka yi to magana ta mai hankali ana ganin sun shirya ma laraba ga irin tsarin da suka yi wanda za su yi su kare da larabawa sai aka ce ya za a yi ka faɗi irin wanga magana ta asiri a gaban duniya ya ce ya faɗi wannan magana domin muskilan larabawa al'arabu la ya ƙara'u laraba ba sa karatu ya ce wa idan ƙara'u la ya fahimu idan sun karanta kuma ba sa ganewa kenan ma'ana ba su iya fahimta abin da suke so su ci kaga akwai hatsari cikin wannan tafiya ina fata ana fahimta ta to abu na gaba sai mu je zuwa ga zuba dukiya akwai bankuna domin bankuna suna taimakawa wajen karatu to idan muka duba bari muka ɗauki bankuna guda biyu bankuna na kasashe da suke taimakawa musamman na kasashen laraba da bankuna na turawa musamman banki na duniya wanda aka ce ma fme fund monetaire international bank mondial bank mondial asalin gina shi an gina shi ne wato an fara shi ne wani taro da aka yi a ƙasar america a alif da 1944 a minifsan karantkat Britain Wood wani wuri ne a America can ne aka yi wannan taro. Manya-manyan ma'ilimta na duniya guda biyu a sanadiyya a jagoranci tabbatar da wannan aikin. Akwai babban masani na ƙasar America, ina fata ana fahimta ta, wanda ana kiran shi Harry Dexter White. An gane ko? Wanda masani na na tattalin arziki da sauran abubuwa. An gane ko an haife shi a alif da ɗari takwas da tis'in da biyu ya mutu a alif da ɗari tara da arba'in da shida. Da kuma wani marubuci kuma babban masanin ekonomi na kasar abin da Ingila John Maina shi ko an haife shi a kan an haife shi a Bridge Cambridge a kasar Ingila. Shi ko wancan an haife shi a Boston a kasar America. Shi wannan an haife shi a alif da ɗari takwas da tamanin da uku ya mutu a alif da ɗari tara da arba'in da shida wancan ko ya mutu a alif da ɗari tara da arba'in da takwas. Su a dalilin da yasa aka yi wannan Bank Mondial kin. Da aka zo aka tsara ta an fahimce ni sai aka mata siya a ƙasar America duk yana daga cikin control na duniya wanda suke bukata kaga su ga tattara yana da mambar 189 na duniya to ina yake samun kuɗi shi bankin duniya wani da ke bankin duniya kuɗi ake zo ana tattarawa a'a arzikin kasashen mutanen duniya da aka tattarawa kuma ba a baka baki kin adama ka sharuɗa daga cikin kashe duniya da suka yi ba za su yarda su ba ƙasa lamuni ba sai in ta yarda ba za ta ɗauki nauyin ilimi yan ƙasar ta ba daga ciki sai in ta yarda ba za ta ɗauki nauyin maganin yan ƙasar ta ba saboda ta nan ne suke samun maƙudin kuɗaɗe kaga an yi shi ne don a tsace mutane kar- wato ƙasashe ƙanana a kwashi arzikin su ana ta ba su bashi kullun arzikin su cikin bashi ne suke ko ka hau mulki kace ka ja da su sai a ce ana biyar ka bashi ba yadda za ka yi wannan bankin duniya kenan na fata ana fahimta ka to eh, daga cikin tsare-tsare ta ce za a taimaka ma ilimi wani ilimi ne za a tallafa ma ina tsare-tsare ilimin da ake taimaka ma tsari na taimako na ilimi na gaskiya babu shi sai suka zo kuma suka kirkira dola dolar nan tana matsayin ita ce matsayin nauyin kuɗin duniya gaba ɗaya da ita ce ake auna kuɗin nauyin duniya lokacin da aka ƙare yakin duniya na biyu rasha ta so ta ƙi yarda da dola ta ce a auna da zinariya tun da kwana da zinariya ko kuma ita ce abin wanda an da duniya sai suka ce a yi da dolar ko da suka sa hannu banna ta yi yanzu duk duniya kuɗin duniya da dolar ne ake auna su da ka canza duk duniya inda kace sai sun samu riba akan ka ko kace ko kasu saboda kuɗin su ne zaka je ka je ka kasuwanci sannan suka zo suka rarraba duniya wancan rabo na duniya da sun kai tun daga wancan eh, taro na Berlin aka zo aka yi yakin duniya ɗaya aka zo aka yi yakin duniya na biyu yakin duniya na biyu sai sa aka kasa duniya gida biyu ina fata an fahimce ni turai da an karabu gida biyu aka zo aka yaki rasha ta hito da yamma ab- eh, rasha ta hito da gabas america ta hito da yamma aka raba kasar eh, turai biyu aka raba almaniya biyu wancan wani sun ka zaɓi wancan sai suka raba duniya biyu koriya suka raba ta biyu kasashen larabawa wanga shi na tare da wannan shi na tare da wannan kasashen afirka wannan yana tare da wannan yana tare da wannan suka je can suka yi abin nan eh, droit de veto kasashe guda biyar suna adda kujerar naki sai ya canza can da a lokacin league of nations ƙasa guda ce ga ta kai hari ta zalunci wanda ta kaso to sai aka ba a'a yanzu coalition ne ake yi a yi coalition ta economy a yi coalition ta makamai a yi coalition ta tsare-tsare ta bankuna na duniya a romace a take a tattake kasashen da ba su da ƙarfi in muka ɗauki kuma uh, bankuna na musulunci duk da ke lokaci yayi akwai bank islamic a nan Nijar wadda an gida ta a 1983 wadda kuma abin nan kuma daga cikin waɗanda sun ka taimaka mai tafiyar ilimi a kasashen eh, musulmi eh, akwai kasashen laraba musamman kasar saudiya da kuma wato kasar libya sun yi kokari sosai misra ma can da sun yi kokari sun taimaka za ka ga lokacin franco arab sun taimaka sosai malik faisal shine ya gina jami'ar jami'ar islamiyya ta madina an haife shi a alif da ɗari tara da shidda ya mutu alif da ɗari tara da saba'in da biyar ko in ce an kashe shi saboda an haɗa kai da makiya a wani ɗan famili ɗinsu wanda ya hana shi zuwa kasashen turawa karatu don ya fahimci yaron ya, ya samu virus cikin kai ran nan sai je gaida sarki ashe ya biya da bindiga to a wancan lokacin idan mutum zai je gaida sarki in dai ɗan famila ba a binciken shi sai je da bindiga ya halbe shi to yaro sun halbe shi amma banna ta riga ta afku daga wannan lokaci aka sa doka duk wanda zai ga shugaban kasar Saudiya ko da matarsa ce sai an bincika in babu makami tare da ita Malik Faisal yayi kokari kaga nan munin ya mai ma musamman da Site Faisal Site Faisal kin nan garin Faisal ne shine shugaban kasar Saudiya wanda ya bada kuɗi aka yi wannan aikin kuma sun da yi kokari gashi nan dai sun kawo nasu gudunmuwa amma abubuwan babu tsari wani lokaci abubuwan ba su isowa lokacin da ya kamata abubuwan ga su nan dai abubuwan sai dai hakuri game da abin da ya shafi ilimi kuma su iyayen ma da suke kai ƴaƴan su makaranta ba wai ilimin yadda dame su ba munan ana kan mutum makaranta ne saboda wani lokaci babu uwa ta ga gida wani lokaci saboda ba a damu da shi ba iyayen ma waɗanda da uwayen ma sun ce kai don Allah ku tafi makaranta muku ba mu lahiya abin da yasa ake son su tafi makaranta kawai su sai dai su ba iyayen su lahiya a bar jin surutu da kwana tana da hayaniya cikin gida to a haka za a samu ingantaccen ilimi kenan mushkilar ilimi tana da girma a kasashenmu da karatu da rubutu wannan shine abin da lokaci ya dan bayar sati mai zuwa tana yiwa mu dan zo mu dan taba wani abu kan Malik Faisal irin jarumtar da yayi sannan kuma mu ci gaba da bahasin mu wato binciken mu ko karatun mu na gaba insha Allah ta'ala ina tunanin zamu yi zamu yi maudu'i akan albahas yadda ake yin bincike na ilimi insha Allah rabbul alamin in akwai rayuwa in kuma mun mutu shikenan sai dai a tadda labari abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk
alhamdulillah eh, Allah ya amfani da mu da abin da malai karanta da mu kuma Allah ya kamo na sauƙin matsalolin kasashen mu musamman kasar ƙananan kasashe amin
za mu yi addu'a ga kawunan mu da kasar mu gabaki daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين.
واجعلنا من الراشدين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين